Baba da sarkin labari.
Wani mai kwarmatan tallan magani a lasibika, an ce ya kwatanta irin tallan a gaban iyayensa ya ce wai ba zai iya ba.
da kuma wannan wannan ice na wannan da aka yi ko da mutum ya zuwa ma complaint ɗinsa game da lalurarsa ko kuma wani abu haka.
Wasu mutane sun manta naira dubu ɗari takwas a baburin a daidaita sau lokacin da yunwa ta matsa su suna neman gidan abinci.
sai muke jin yunwa mu- jakar da ya kasance mun sata a baya lokacin mun fito muna sauri muka manta jakar a cikin arewa da sau Wani mai sana'ar yarurruka na mata ya ga arhar lambar wayar wani attajiri a ƙofar shagonsa ya kuma ɗauka ya kira shi. Ya ce ya ba shi naira miliyan biyu ko kuma ya garkuwa da shi.
sai na ga lambar shi a rubuta a kan shagon shi sai na kwafe ta akan wayata na ce mai na bukatar miliyan biyu Da akwai fannin nan namu na ku dakace mu. Mai sauraro barkanmu da warhaka, Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke farin cikin sake marabtakku ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin. Mai laƙabin Mande tushen aiki wai ko nasara na tsoranki. Kuma mu ma da alama ta cikin shirin namu mu da ku baki ɗaya mun yi fitar Mande ɗin, amma dai ku zo mu fara yi wa shirin mabuɗi da karatun labarai.
Wata babbar kotu da ke birnin tarayya Abuja karkashin mai shari'a Ijeoma Ojuku ta bayar da sammacin kama tsohon shugaban hukumar fasakori ta ƙasa Abdullahi Indidukko. Jaridar The Nation wacce ta bada wannan labari ta ambato kotun na yin umarnin kama shi ne saboda kin bayyana a gabanta domin fuskantar shari'a kan zarge-zargen almundahana da hukumar da ke yaƙi da cin hanci ta Independent Corrupt Practice and Other Related Offense Commission ICPC ke yi masa. A nan kuma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa gami da karɓar ƙorafi ta jihar Kano ta ce za ta ci gaba gaba da aiki ba sani ba sabo wajen yaƙi da cin hanci tsakanin ma'aikatan gwamnatin Kano. Shugaban hukumar barista Muhi Magajiri mun gado ya bayyana hakan da safiyar yau Litinin. Muhi ya kuma ƙara da cewa hukumar tasu ta ƙara samar da sabbin hanyoyin karɓar ƙorafi daga jama'a domin tabbatar da karkaɗe mummunar ɗabi'ar cin hanci tsakanin jama'a da sauran ma'aikata. Aminu Ahmad Abbas daga sashin labarai.
To kafin mu tsinduma ka'in da na'in cikin rahotannin da shirin ya kullo, bari mu ɗan waiwaya mu sauke dakon saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo. Akan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yanda bayan tsawon kwanaki uku ana yin kamfen. Ƙarshe aka gwabza zaɓe ƙato bayan ƙato tsakanin wasu samari biyu kan wata zankaɗaɗɗiyar baƙar budurwa 'yar Bauchi Black Beauty. Ga kuma jakadiya Khadija Lawan Sani da saƙon ra'ayoyin naku.
Da saƙon Maryam M. Abdullahi za mu fara inda take cewa saurayi da budurwa Allah ya daidaita ikon Allah kenan samari da takara akan mace to Allah ya sulhunta tsakanin su saƙo daga Yahaya mai zamani unguwa uku. Saƙon Mustapha Da'u dilcewa ya yi Allah ɗaya gari bambam to Allah ya ba ku zaman lafiya masoya ita kuwa Khadija Shitu ɗan Hassan cewa ta yi masoya sai a yi hattara har kamfen ake yi a soyayya amma fa wannan budurwa budurwa kin kasuwa a ce har zaɓe ake yi to Allah ya bawa mai rabo sa'a sako daga Jamilu mai glass mariru za mu karkare da sakon ummi ta ma'aiki inda take cewa Allah ya kyautata mana ya sa zaben ya zama na alkhairi ne masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin ku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci Tuma dalla. Jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yanda wani mai kwarmatan tallan magani da sakin baki ya lasibika. Aka ce idan dai har ya yi imani cikin kalaman tallan akwai mutunci ya kwatanta a gaban iyayensa, sai ya ce wai ba zai iya ba, da fari dai wasu mutane ne. Suka kai rahoton mai tallan maganin hukumar Hizba kan yadda yake faɗar zantuka sakaka. ba tare da yana sakawa bakinsa linzami ba tare da yana sakawa bakinsa linzami ba wai da sunan tallan maganin gargajiya kuma bayan duk ga yara da manya a waje ba ma a batun 'yan mata da matan aure masu wucewa haka yake ta faɗar abinsa babu ruwansa sai dai idan ya faɗa a lokacin da matan aure suka je wucewa, suka kuma haɗa ido da matashi ko kuma yaron da ke gurin, sai kaga ana kau da kai ana rintsa idanu, don haka hukumar hizba ta kai su mame ta kuma samu nasarar kamo shi, kuma ko da ta bincika. sai ga shi har ma da wani itace da ya sassaƙa sura da shi, inda aka ja hankalinsa cewa, Tallan da yake yi da ma irin abubuwan da yake faɗa iyayen wasu da ma matan auren da suke wucewa ne suke ji, don haka ko zai iya irin wannan tallan a gaban nasa iyayen? In ji mataimakin babban kwamandan hukumar kan ayyuka na musamman Muhammad Albakari Mika'il.
mu ga ya nuna musu wannan abun sannan kuma mu ga zai iya faɗar duk abin da yake faɗa a bakin titin nan domin da iyayen wasu ne suke wucewa iyalan wasu ne suke wucewa to zai iya faɗa a gaban iyalansa da iyayensa tunda yana sassaƙa to me yasa sai ya nuna na itace sai ya sha maganin ya nuna nasa original kaga ya shiga cikakken mutumin banza kenan to ya ce ba zai iya ba kuma idan mun gama yanzu za mu tura shi can hukumar tace fina-finai domin su ɗauki hukunci na gaba a kansa To hukumar dai ta sake bincikawa, sai ta gano cewa ashe ma ba shi da aure kuma bai taɓa yi ba, don haka sai aka ce, To ta yaya aka yi ya san rayuwar ma'auratan har ma kuma yake tallan magani a kanta, mu ma kuma mun je gare shi da wannan tambaya.
Ni ban da aure.
To ya aka yi kasan yadda ake amfani da irin waɗancan magunguna Na'am? Gaskiya ne wannan. Saboda kaga na na haɗe ina harkar magani. Wancan kayan magani ne.
da kuma me?
da kuma wannan mm, wannan ice na wannan da aka yi ko da mutum ya zuwa ma complaint ɗinsa game da lalurarsa ko kuma wani abu haka Daga bisani dai ya ce ya yi nadama zai gyara kuskurensa.
duk wanda ya mai kurkure ko ya gane mai kurkurenta a kai ina fata dai abun afuwa a game da abin da na yi Yanzu ka yi nadama ke.
na yi da dama To wannan da shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakonku kuma yanzu da yake mun ɗan huta bari mu yi dogon zango zuwa jihar Katsina inda wani mai sana'ar yarirrika na mata Habibu Sani Mahuta ya ga arhar lambar wayar wani attajiri Alhaji Ibrahim mai leda. a ƙofar shagonsa ya kuma ɗauki lambar ya kira shi ya ce ya ba shi naira miliyan biyu ko kuma ya je ya yi garkuwa da shi. Ƙarshe aka ƙarƙare ciniki a naira dubu ashirin su kuma 'yan sandan jihar da attajirin ya kai musu rahoto suka yi kwanta-kwanta suka daƙume shi. Ko da dai azantawarsu da jakada Yusuf na daba Ismail a yayin wata ziyarar aiki da yake a jihar ta Katsina. ko faɗar kidnapping ɗin ma matashin bai iya ba.
ana zargi na da danyen kina- kinafan menene kinafin eh, garkuwa da mutane na fita wajen shagon shi na zauna na ci abinci na ga lambar shi a rubuta a kan shagon shi sai na kwabe ta akan wayata na ce mai yana bukatar miliyan biyu ya ce ko dubu ɗari bai da su zan zai samu dubu ashirin mai na turo mai lamba account ɗita ya ce zai samu mandi mandin sai dai bai samu a ƙaƙa an ƙara kwana biyu na ƙara kiran shi lokacin ban san ya rajin ina kai ya kai matakan tsaro ba Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Katsina, SP Gamba Isa ya ce, yanzu fa lokacin irin wannan renin hankalin ya daɗe da wucewa a jihar.
wasu mutane waɗanda yake ko sunansu ba za su iya rubutawa ba su ringa kiran mu da ilimin mu da wayan mu da komai da wayewar mu suna razanar da mu suna cewa mu ba su miliyan ɗari mu ba su miliyan goma kuma mu ringa tura musu kuɗi muna zuwa muna kaiwa wani wuri za a ce ka ɗauki kuɗinka naira miliyan kaza ka je ka kai a cikin bola ka aje sannan ka tafi mutumin nan da ya maka wannan ikirari inda ka gan shi wallahi tallahi ko da kokowa zai kama ka da shi za ka ɗauke shi ka buga da ƙasa duk lokacin da wani ya kirawo ka a waya ka je ka gaya wa 'yan sanda mu mun san yadda za mu yi mu kama mai laifin To har kullum dai fatanmu shi ne, Allah Ubangiji ya ci gaba da shiga tsakanin nagari da mugu amin. Kuma yanzu za mu je ga labarin wani matashi da baya raina abin sata, domin dai ɗanyen kwaɗo ƙozo na ruwa ma ya sata lokacin da ake yunƙurin safararsu zuwa kudancin ƙasar nan.
sunana musbahu a hannu kwado ne nan dauko kwado dai sosai kwado wannan na ruwa ban ma taba yi amma wannan ma tsautsayi ne kawai Mataimakin shugaban kungiyar masu yin safarar kwaɗin daga nan Kano zuwa kudancin ƙasar nan, Muhammad Salihu ya yi ƙarin haske akan al'amarin.
a ina ka samo shi sai yake cewa a haɗeja isiyo da ya ce a haɗeja isiyo sai na tambaye na ce haɗeja ai mu ciyaman ɗin haɗeja a ƙasa da mu yake kuma tare da shi muke mu kirawo shi ya zo nan sai ya ce a'a ya ce a park ya ɗauko daga nan idan mun tara kwaɗan a nan mun haɗa shi a cikin buhu muna kai shi can park nan ake yin lodi daga nan zuwa yadda muke kai shi Benue kenan muna cewa da gun tasha Audu Salamu To a yayin da wancan matashi ya saci bandar kwaɗo ƙozo na ruwa, shi ma wani ɗan uwansa da baya raina abin satar, shi kuma tattabara da kaza aka yi zargin ya sata wai zai yi tasa bandar. Jaka da Abubakar Sabo yana da ci gaban labarin.
'Yan sandan sheka ne da yi suka gurfanar da matashin mai suna Nura Umar ɗan kimanin shekaru goma sha takwas haihuwa kuma mazaunin unguwar sheka gidan leda da tuhumar satar kaza da kuma tattabara kuma ko da aka karanta masa tuhumar da ake masa take ya amsa a nan ne kotun ta ɗaga zaman zuwa ranar ashirin ga wannan wata da muke ciki a dawo da shi don ci gaba bayan kuma fitowa daga kotun mun zanta da shi wanda ya shaida mana cewa tun fa yana ɗan makarantar firamare ya fara ɗauke-ɗauken ga abokansa. sa har kuma satar ta bunƙasa ya fito waje dinga ɗaukan akuyoyin mutane har kawo ga wannan kaza da tattabara da ya ɗauka.
na ganta ne ba ta tashi na ɗauke ta na ɗauka ne a ɗan yanka ni ci ni ban taɓa yi ba ban da wannan kara to yanzu mai fatan ka gashi an kaka kotu ina neman a sassauta mu kuma ina fatan in Allah su ya yarda haka ba zai ƙara faruwa da ni ba a hannu guda kuma shi ma wani matashi ne mai suna Aminu Muhammad dan asalin ƙasar Nijar aka gurfanar da shi a kotun majistirin mai lamba hamsin da ɗaya da ke gyaɗe-gyaɗe ko turot ɗin ƙarƙashin mai shari'a Mustapha Hassan da tuhumar samun sa a gidan wani shahararren ɗan wasan Hausa yana kara kaina can a unguwar Maidile kuma ko da aka gurfanar da shi a gaban kotun take ya amsa laifinsa shi ma kotun ta yi umarni da a tsare shi a gidan ajiya da gyaran hali zuwa ranar Alhamis mai zuwa don ci gaba kuma bayan fitowa da kotun shi ma mun zanta da shi wanda ya tabbatar da cewa ya fata ko ne kafa ya kafa tun daga ƙasar Nijar ɗin zuwa nan jihar Kano unguwar Maidile don kawai ya yi tozali da ɗan wasan kwaikwayo Alilu.
ya zo wajen alinu ne jami'ai suka suka suka ce mami an ce su kama ne saboda na ta gidan shi na je neman in ganshi Allah ya bai kaddara in ganshi ba sai dai nan zuwa gaba ya Allah ya kaddara kun yi magana da shi ne yanzu bayan ka zo nan cewar zuwa gaba zaka ganshi ko ko akai ne kake sa ran zuwa gaba zaka ganshi ni ne yasa haka yanzu to ko kai ma kana son ka shiga wasan Hausa ne ya Allah ya kaddara haka ka san komai daga Allah yake misali da ka zuwa kai ka ganshi ko zuwa kai ka shiga wasan Hausa shiga wasan Hausa to me kake son fitowa zabi na yana ga Allah to yanzu gashi an kaka kotu me fatan ka fata na na bai ma Allah komi Allah kyauta dukkan su kuma an danka su a hannun jami'in gidan ajiya da gyaran halin baban gidan Sani da kuma masu taimaka masa Nasir Ado da Mubarak Sani Karkarna domin su kai su matsugunnin da kotun ta musu a gidan ajiya da gyaran hali Abubakar Sabu Baba Suda To a nan kuma wasu mutane ne suka manta naira dubu ɗari takwas a baburin a daidaita sau lokacin da yunwa ta matsa su suna neman gidan abinci. Kuɗaɗen waɗanda aka taho da su daga jihar Jigawa don yi wasu daga cikin ɗaliban jihar rijistar jarrabawar jam. Ta hannun shugaban ƙungiyar ɗaliban garin Ɓaɓura, Kwamarat Shamun Shitu Ɓaɓura, wanda ya ce ba wai yunwa ce ta kiɗa masu suka manta kuɗaɗen ba, kuma ba wai sakaci ba ne ƙaddara ce.
ai bayan da za a ce wai kuɗi a gona ni da hankalina da komai na bari ne sakacin da aje su a guri ba kaddara ba sai muke jin yunwa muka ce to shikenan bara mu je mu ci abinci jakar da ya kasance mun sace a baya lokacin mun fito muna sauri zan manta jakar a cikin adaidaita sau to bayan dai mai adaidaita sauun Muhammad Abdullahi da mai yi masa zaman gefe Abba Shisu sun sauke su sun tafi jakar kuɗin tana bayan babirin sai suka ɗauki wani fasinja Bashir Abubakar, wanda suka haɗu suka kawo jakar kuɗin gidan rediyon Dala da Freedom domin yin cigiya. Ana kuma bincikawa sai ga ID card ɗin mutumin a jakar. Nan take kuma aka kira shi aka ba shi kuɗaɗensa, suka kuma ce tsoron Allah ne da gudun haƙƙin wani yasa suka yi hakan.
ina tsaye da su sai ce musu a wannan ai ga jaka nan wannan jaka fa sai su ce a na fasinja ne ya ce to ku gudu ku je ku kai musu jaka muka je muka duba mun fi awa ɗaya dai ba mu gan su ba kai da kaga kuɗin ya kaji gaskiya ban taba ganin irin kuɗin ba ni gaskiya ga Allah sai muka dawo inda dai muka sauke su muka duba muka duba mun fi awa ɗaya dai muna duba a daidai da sauran nan naka ne ko nawa ne a ya fatis ne me ya ja hankalin ka kuka ga cewar kar ku rike kuɗin nan ku nemi me shi ku ba su ai ba daga nan take ba saboda in kai ma tafi da kuɗin a banza zaka kace suka mai asara kai baka amfana ba shi bai amfana ba.
To sai dai ko a yayin da masu adaidaita sawun suka mayar da kudaden duk da irin halin da ake ciki, koya abin yake a wajen sauran masu baburan adaidaita sawun? Jakada Nasir Khalid Abubakar ya jiyo mana ra'ayoyin wasu.
zan iya mai masa mana me zai hana na mai mai inda na samu inda yake kuma ana yin mantuwa ma muna bayarwa yawanci kuma in ka bar abu a baya to in kai baka waye ga ka gani ba wanda ya hau in ya gani shine yake dauka in dai ba su kai sa kara su karya ba ba su yankin isuwa ba ce yanzu mu yankin mun ba to zan iya maiwa da me shi saboda me ni dai in ci abu karan kadan wannan cin ya kuma yawan ma ba wai na ci bane dan biyan bukatar kaina a dan wahala ce kawai ta sani na na ci wannan kudin amma in dai dan samu kudi a gana zan iya mai sadaka da su amma in dai abu ya lokacin da nake cikin wannan yanayin da gaskiya ban iya dawo da kudin nan ba To dama dai duk lalacewar zamani ba a rasa na Allah. Kuma labarin yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. Don haka nema jakada Abdulkadir Muhammad Sani ya leƙa mana shafin.
A sakonnin da kuka turo mana da sakon su MC tukuntawa za mu fara inda ya ce na Allah baya karewa mai alayya sau yanda ka mayar da mai kuɗi abinsa kai ma Allah ya azurta ka. Salisu lawan itace cewa yi salam ni a ra'ayina shine wannan abu ne mai kyau da fatan kuma za mu koyi abin da waɗannan suka yi. Sakon yar mama sheka kuwa cewa ta yi direban alayya sau da fasinja Allah ya saka muku da alkhairi sauran direbobin alayya sau sai ku koyi da wannan bawan Allah. Bashir Isa Muhammad kuwa bayyana ra'ayinsa ya kamar haka salam gaskiya samun kamar su yanzu akwai wahala. Aliyu ya ga kura kuwa cewa yi gaskiya sun birge ni dama an ci na Allah ba sa karewa Allah ya kara mana imani Fatima Abdullahi Hausawa kuwa cewa ta yi aina Allah ba sa karewa a duniya su ba sa burin arziki ko ta halin kaka a sakon Firdausu Ibrahim Na'iba kuwa cewa ta yi Allah ya kara yawaita irinsa a cikin al'umma shi kuma Allah ya kiyaye afkuwar hakan a nan gaba za mu karkare ne sakon Hamza Ilyasu Isa inkiya Hamami Zana wanda ya shigo da kansa saboda wani dalili To dalili na na shigowa wannan gidan rediyo mai albarka yau bayan ganin wani rahoto da aka wallafa a Facebook aka ce yara sun tsinci naira dubu ɗari takwas a cikin adaidaito abin ya taɓa min rai da yaro ɗan ƙarami zai iya dawowa da wannan kuɗin ya ce gashi a ba mai shi ya zo ya kawo gidan rediyo to abin ya taɓa min rai shine da kaina na zo takanas ta unguwanmu na zo ga kyautar naira dubu biyar a basu su sai wani abin da ita.
masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai bamu damar karanto sakonnin su ba mun gani muna godiya.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da ala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku, har ma ku bayyana ra'ayoyinku a kai mu ne muku godiya. To a nan kuma ƙungiyar direbobin tanka ta ƙasa ce, suka ce sun shirya fara jibga wani katon tutsu daga gobe inda za su ƙauracewa yau da kwamman fetur da kawari da fatakot zuwa jihar Kano da ma wasu sauran jihohin arewacin Najeriya. Lamarin da ke barazanar shiga halin la'ilaha ula'in man fetur a Kano da jihohin. Kamar da yadda shugaban ƙungiyar direbobin tankar na arewacin Najeriya, Kwamarat Abdulsalam Nuhu Dal yake jaddadawa.
abin da muka sani da shugaban kasa ya faɗa kilomita 25 daga boda kada wata tanka ta je kuma mu a matsayin mu na yan kasa mun karɓi umarni mun rike wannan umarni motocin mu ba sa zuwa wannan gurare daga Lagos Port Harcourt Kalba Wari duka mun daina loda man zuwa Kano da Gusau da Sokoto da Kebbi har sai custom sun gaya mana inda suke so motoci su je don haka daga nan Kano zuwa Gusau duk daga gobe ba wata tanka da zaka ƙara ganin ta akan hanya ta fita ta mun ta je wani gidan mai ta sauke kaya ba za ta je ba sai kwastan sun gaya mana iya da suke so mu je sannan za mu ci gaba da zirga-zirga akan hanya.
To Allah Ubangiji ya kyauta a mu kuma da haka za mu gayyato jaka da Hassan Mamuda ya'u wanda yau zai shigo a cikin fannin nan namu na.
Jihar Kano gida kuma a bar alfaharin Kanawa mai kananan hukumomi 44 ko da dai cikin kananan hukumomi 44 an ware wasu waɗanda suke cikin birni kuma su ɗin ne dai muka zagaya da su tsakanin Kanawan kuma 'yan cikin birnin don jin ko guda nawa ne kananan hukumomin na cikin birnin jihar Kano?
A yanzu dai guda 44 nan kawai su na sani waɗannan na jihar Kano ne baki da shi na cikin birni fa na cikin birni wallahi ban san yawan su ba.
Na san dai ba za su wuce 28 ba.
Guda takwas ne.
Za ka iya lissafa su?
Municipal, Dala, Gwale, Fage, Ungwaggo, Tarauni, Amanta sauran gaskiya.
Guda takwas.
Ni dai gaskiya a dai dautin ina za su kai talatin. Na san Kumbotsu, na san Kano Municipal, na san Tarauni, na san Gwale.
Amma kuma kai talatin kace.
Ai ka san abin ne ni da ba wani dictionary ba balanta na kwakulo komai.
To, wallahi ni ne kaina nan kawai dai ina rayuwa ne akan amma ban san nawa bane ba.
Tsohon shugaban karamar hukumar Tarauni, wadda ta kasance ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin cikin birnin, Amanallah Ahmad Muhammad, ya ce bayan karamar hukumar Dala.
muna da nasarawa muna da municipal karamar hukumar tarauni fage wale ungogo kumbotso kasan guda takwas ne ita karamar hukuma kowace tana da muhimmanci da ta birni da ta karkara kasan a tsari na mulki na najeriya akwai abin da yake cewa three tier of government akwai gwamnati tarayya akwai na jihohi kuma akwai kananan hukumomi amma masu hange mahukunta irin na da gwamnati ta karamar hukuma ta fi kowace muhimmanci saboda ita ce kusa da talaka To da fatan al'umma za a rinka bibiyar al'amuran na ƙananan hukumomin ko don saboda mahimmancin gwamnatocin da suka fi kusanci da mutane sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon fannin namu na Hassan Mamuda Ya'u Baba Suda.
To mai sauraro da fannin namu na tabdijan ne muke cewa tammad bihamdillahi. Shirin na wannan rana ya kammala, a madadin nafi salisu da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar, Ibrahim Abdullahi soran ɗinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum, na bar ku lafiya.